إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي لفظ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق إن الأخلاق الفاضلة والخسال الجميلة لمما اتفقت عليه شرائع الأنبياء كلها واتفقت عليه الديانات السماوية جميعها فما من نبي ولا رسول إلا جاء بمحاسن الأخلاق ومكارم الخلاق ومكارم الخسال فإن الأخلاق النبيلة والخسال الحميدة لمما تبنى به الأمم فإن بناء الأمم لا إن بناء الأمم لا يستقيم إلا باستقامة أخلاقها وإلا بتمام خصالها النبيلة وأخلاقها الجميلة فإذا أراد الله سبحانه وتعالى انتكاس الأمة وأراد هلاكها وذهابها ابتليت بمساوئ الأخلاق فنكست أعلامها وارتكست راياتها وتخلقت أبناؤها وتخلق أبناؤها ورجالها ونساؤها بالخسال السيئة والأخلاق الدنيئة وتعاملوا فيما بينهم وبين خالقهم وفيما بينهم وبين أنفسهم بهذه الأخلاق السيئة فحق القول عليها فدمرها الله فلذلك يقول القائل ألا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وقال الآخر ولست ببنيان ولست ب ولست بقائم بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا فالأخلاق هي اللبن التي تستقيم بها يستقيم بها البناء وهي الطريقة التي تستقيم بها الحياة فكلما تنكبت الأمة عن الأخلاق الجميلة والخسال الحميدة فإن هذا إيذان بذهاب هذه الأمم بذهاب هذه الأمة وانتكاستها وشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي الشريعة الكاملة التي جاءت بالخصال والأخلاق الكاملة فإذا كانت, فإذا كانت الشرائع السابقة قد نقص في من هذه الأخلاق شيء فإن هذه الشريعة جاءت بتمامها وكمالها فلذلك أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق فصار أخلاقه كلها جميلة وكلها كريمة وكلها طيبة بأن لأنه كانت أخلاقه القرآن كما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما تقرأ القرآن كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن عباد الله إن الأخلاق الجميلة والخصال الحميدة التي أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله بها قد جاء الحث عليها في غير ما حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذي وصفه, وصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه على خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حث ورغب قومه أمته على الأخلاق على التخلق بالأخلاق الحميدة من ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعلها هي البر والبر هو جماء جماء الخير جماء خسال الخير كلها فقد ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي من حديث النواس بن سمعان قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البر فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق الحسن أنه من خيار الناس ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إن خياركم عند الله إن من خياركم عند الله أحسنكم أخلاقا بل الأخلاق الحميدة والخسال النبية والخسال النبيلة من اتصف بها فقد أكمل إيمانه فقد ثبت في مسند أبي يعلى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فمن أراد أن يكمل إيمانه فليتصف بحسن الخلق بل إن حسن الخلق كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة فقد ثبت في جامع الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يبغض الفاحش البذيء بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل منزلة صاحب الخلق الحسن بمنزلة القائم بالليل بآيات الله يتلوها وبمنزلة الصائم بالنهار فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها كما أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه بحسن خلقه إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم وفي الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن صاحب الخلق الحسن إن صاحب الخلق الحسن ليبلغ به درجة صاحب الصلاة, صاحب الصلاة والصيام عباد الله إن من أكثر الأسباب لدخول الجنة حسن الأخلاق فقد ثبت عند الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل أن أكثر ما يدخل ما يدخل الج... أن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل أن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر أسباب دخول الجنة هو حسن الخلق والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بمحبته وقربه لساحب الخلق الحسن فمن حسن خلقه فهو أقرب منزلة يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ثبت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنهم أحسنكم خلقا أخرجه الترمذي وأخرج أحمد في مسنده وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم ألا أخبركم بأقرب بأقربكم مني منزلة في الآخرة ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة قالوا بلى يا رسول الله قال أحسنكم, أحسنكم خلقا وإن أبغضكم إلي يوم وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة أسوأكم أخلاقا بل إن محبة الله سبحانه وتعالى ثابتة لمن حسن خلقه فقد أخرج الطبراني وغيره من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه أناس فقالوا يا رسول الله من أحب, أحب العباد إلى الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العباد إلى الله تعالى أحسنهم خلقا بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ضمن لصاحب الخلق بأعلى الجنة وأعلى الجنة هي الفردوس فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا الزعيم ببيت في ربذ الجنة لمن ترك الجدال لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا الزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة وببيت في أعلى, في أعلى الجنة لمن حسن خلقه فمن حسن خلقه كان في أعلى الجنان يوم القيامة وتحسين الخلق وحسن الخلق يكون في معاملة العبد مع الله سبحانه وتعالى ويكون في معاملة العبد مع المخلوقين فمعاملته بحسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى هو تصديقه بأخبار الله سبحانه وتعالى الصادقة ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله قولا ومن أصدق من الله حديثا ويكون ذلك أيضا بتنفيذ أحكامه وتطبيقها في الحياة ويكون ذلك أيضا بالصبر على مكاره على المكاره وعلى أقدار الله المؤلمة وأما معاملة الناس فتكون المعاملة بالحسنى فتكون المعاملة بالتي هي أحسن وأن يكون الإنسان صادقا مع غيره كما يكون صادقا مع ربه ويكون حسن الأخلاق مع الناس كما ثبت في سنن أبي في جامع الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama ɗan uwa musulmi ya tabbata a cikin musnad imamu ahmad da wasu daga cikin littattafan sunna hadisin abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lalle ni an aiko ni don in cika shi kyawawan halaye a wata ruwayar ya ce lalle an aiko ni domin in cika shi wato kyawawan halaye masu daraja managartan halaye babu shakka dukkanin shari'o'i da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da dukkanin littafai da ya saukar da annabawan da ya aiko ya aiko su da kyawawan ɗabi'u ya aiko su da karantar da kyawawan halaye babu wata al'ummar da ta taba samun ɗaukaka ta ci gaba face sai da ta sifantu da kyawawan halaye ta sifantu da gaskiya ta sifantu da amana ta sifantu da ainihin kunya ta sifantu da ainihin rike alkawari ta sifantu da addaf'u billati hi ahsan idan amma mutum abu mara kyau shi kuma yayi abu mai kyau ta sifantu da halaye na kwarai waɗanda dukkan wata al'umma dukkan wani mutum mai hankali yana gamsuwa da cewa waɗannan abubuwa ne masu kyau to wannan shine babban tubalin da yake gina kowace al'umma idan Allah ya so tafiyar da al'umma ko lalacewarta ko taɓarɓarewarta to sai ya jarabe ta da miyagun ɗabi'u da rashin ɗabi'u masu kyau da rashin halayya masu kyau to duk lokacin da miyagun ɗabi'u suka yawa a cikin al'umma to wannan alama ce ta cewa lokacin rushewar wannan al'umma yayi lokacin taɓarɓarewar wannan al'umma ya zo wani mai hikima yana cewa ala inna mal'umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu yake cewa ba wasu bane al'umma su ne halaye na ƙwarai idan aka samu kyawawan halaye to an samu al'umma wacce ta ansa sunan al'umma amma da zarar aka samu cewa halayar al'umma na ƙwarai sun lalace to wannan al'umma ita ma ƙarshenta ya zo wani na cewa lasta bi amirin bunyana qaumin idan akhlaquhum khanat kharaba ba za ka taba zama wanda za ka gina al'umma ba matukar dai ɗabi'un al'ummar nan a lalace ki duk yadda mutum ya so ya ɗaukaka wata al'umma ta zama al'umma mai kishin kanta wadda ta san ya kamata mai gaskiya mai amana mai cika alkawari idan ya kasance ɗabi'un wani al'umma ba akan tafarki na madaidaici ke ba to babu shakka wannan al'umma ba za ta taba ci gaba ba duk yadda ka so wannan ginin al'ummar wannan ya ci gaba ba zai ci gaba ba saboda kullun kana yi ne waɗannan ɗabi'u miyagu kuma suna rushe abin da kake ginawa saboda haka sai an gina ɗabi'u masu kyau da halaye managarta sannan ake samun al'umma ta gari al'umma da ta san abin da take al'umma da take kishin kanta babu shakka annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yafi kowa ɗabi'u masu kyau yafi kowa hali na gari Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi domin ya cike duk wata tawaya da ta zama a cikin wasu shari'u da suka gabata idan akwai wata tawaya da wata shari'a bata zo da ita ba wato da ta zo da ita akwai wani abin da ya kamata a ce an samu na kyawawan ɗabi'u a cikin shari'ar nan ba a same su ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su saboda ya zo don ya cika dukkan wasu ɗabi'u masu kyau shi yasa ya zama da shi karan kansa babban misali ne da ake bayarwa na halaye masu kyau saboda dukkan halayen da alkur'ani ya zo da su masu kyau wanda alkur'ani ya kwadaitar wanda alkur'ani ya yi ja hankali a kansu ya yi umarni da su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sifantu da su yayin da aka tambayi aisha radiyallahu ta'ala anha game da halaye da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce mai tambayar bakka karanta alkur'ani ne ai duka halaye na kwarai da ka gani a cikin alkur'ani su ne halayen annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ya ja hankali ainihin al'ummarsa zuwa ga ɗabi'antuwa da kyawawan ɗabi'u domin wannan shi zai sa su samu kyakkyawar rayuwa a duniya su kuma samu kyakkyawar rayuwa a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matattara alkhairi ya nuna matattara alkhairi gaba ɗaya yana cikin ɗabi'u masu kyau hadisin nawas ibn sam'an wanda imam muslim da tirmidhi suka ruwaito yake cewa na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama anil birri albir shine matattarar alkhairi abinda ya tattara alkhairi gaba daya ce na tambaye shi menene matattara alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce husnul khuluq kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u mutumin da ya sifanta da kyawawan dabi'u to ya tara dukkan wani alkhairi tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mai kyawawan dabi'u shine mutumin da yafi kowa zababbe a gurin Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu wanda al-imam muslim bukhari da muslim suka ruwaito yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba mai alfasha bane ba mai kallafawa kansa sai yayi ta bane yake cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna min ahsanikum inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa yana daga cikin zababbunku sune waɗanda suka fi ku kyawawan ɗabi'u bal ɗabi'antuwa da kyawawan ɗabi'u shine yake nuna cikar imanin bawa hadisi ya tabbata a cikin musnad abi ya'la hadisin jabir dan abdullah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wanda yafi kowa cikar imani shine wanda yafi kyawawan dabi'u wanda yafi sifantuwa da halayya ta gari halayya ta gari din nan tana daga cikin abin da yake cikawa mutum mizanin sa ma'aunin sa na ladan ranar gobe kiyama wanda kuma an san wannan shine skeli shi ne ma'aunin da zai kai mutum zuwa ga aljanna faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yuzlimun saboda idan ma'aunan mutum suka yi nauyi a ranar gobe kiyama wannan shine ya samu babban rabo to yana daga cikin abin da yake nauyaya ma'auni ma'aunin bawa ranar gobe kiyama ɗabi'antuwa da kyawawan ɗabi'u kyawawan halayya annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin hadisin abu darda wanda imamu tirmidhi da ibn hibban suka ruwaito ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma shay'un asqalu fi mizanin mu'min yawm al-qiyamati min husn al-khuluq min khuluqin hasan nabi yace babu wani abin da yake cika ma'aunin bawa ranar gobe kiyama yayi nauyi kamar kyawawan dabi'a sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah baya san mutumin da yake da mummunan hali mutum mai alfasha mai nuna rashin kunya a fili Allah baya son sa hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kyawawan halaye suna sa mutum ya tashi ya samu matsayi ranar gobe kiyama na mutumin da yake yawan sallah da daddare yake yawan azumi da rana an san cewa sallah qiyamul layli cikin dare mutum ya tashi cikin dare ya tulu ayatillahi ana al-layl yana daga cikin manyan ayyuka hakanan mutum ya tsaya da rana yana azumi yana daga cikin kyawawan yana cikin manyan ayyuka to annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda Imam Abu Dawud da Ibn Hibban da Hakim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lalle bawa mumini yakan taka matakin wanda yake kiyamul laili yake azumi da rana saboda halayensa masu kyau sauraka idan mutum ya sifantu da halaye masu kyau to zai taka wannan mataki haka na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin tirmidhi riwayar abu darda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da yake da kyawawan ɗabi'u wannan kyawawan ɗabi'un nasa sukan kai shi matakin mutumin da yake sallah da azumi wato na nafilfilu annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mafi yawan abin da yake shigar da mutane aljanna shine kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam Tirmidhi da Ibn Hibban suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an tambaye shi an akthari akthari an-nas an akthari ma yudkhilu an-nas al-janna me yafi yawan shigar da mutane aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace husnul khuluq taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah kiyaye dokokin Allah da kyawawan dabi'u sannan aka tambaye shi me yafi shigar da mutane aljanna yace farji da baki to haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa mutumin da zai sifantu da kyawawan ɗabi'u wannan yana da cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi so kuma suka fi kusanci da shi ranar gobe kiyama a masauki wato a majalisi ranar gobe kiyama hadisi ya tabbata hadisin jabir dan abdullah a cikin jami'u tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati ahsanukum khuluqa waɗanda suka fi so a cikinku kuma suka fi kusanci da nira da gobe kiyama su ne waɗanda suka fi kyautata wato suka fi kyakkyawawan halaye kyawawan ɗabi'u hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ya zo cikin hadisin abdullahi dan amr dan as wanda imam ahmad da ibnu hibban suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala ukhbirukum ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilatan fil akhirah bana gaya muku wa ya fi kusa da ni wa na fi so kuma ya fi kusa da ni bara na gobe kiyama sabi suka ce muna so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahsanukum khuluqa wanda ya fi kyautata dabi'u ce kuma wanda na fiki kuma ya fi nesa da ni rana gobe kiyama wa inna abghadakum min abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawm al-qiyamah ko fil akhirah ce aswa'ukum akhlaqa wanda ya fi mummunan dabi'u wanda ya zama ba shi da halaye na kwarai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa mutumin da yake da kyawawan ɗabi'u to Allah subhanahu wata'ala ma yana san shi sharik usama ibn sharik yana cewa wata rana muna zaune a majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ga wasu mutane ce muna zaune mun yi tsit babu mai magana kamar tsuntsu ne a kawunan mu sai ga wasu mutane sun zo sai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya cewa wane ne ya fi soyuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala man a habbo ibadillahi ilallahi ta'ala wa Allah ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada baki ya ce ahsanuhum akhlaq wanda ya fi kyakkyawar ɗabi'a shi Allah ya fi so don haka ma Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa masa aljanna da ta fita kowa ta fita kowa ɗaukaka kyawawan ɗabi'u suna daga cikin abin da zai sa bawa ya samu aljanna maɗaukakiya hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud hadisin abu umamat al-bahili radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa na lamunci gidan aljanna na lamunci gida a farfajiyar aljanna ga mutumin da zai bar wato jayayya ko da yana da gaskiya sannan na lamunci gida a tsakiyar aljanna ga mutumin da zai bar ƙarya ko da kuwa a cikin wasa ne sannan ya ce na lamunci gida a aljanna a maɗaukakiyar aljanna wa ana za'imu bi baitin fi a'la aljanna na lamunce gida a mafi ƙololuwar aljanna liman hassana khuluquhu ga wanda ya kyautata ɗabi'arsa ga wanda ya kyautata halayyarsa sauraka mu'amala ainihin kyakkyawar ɗabi'a shine kyakkyawar ɗabi'a wajen mu'amala da Allah subhanahu wataala in aka ce ka kyautata ɗabi'arka ka kyautata halayyarka kyautata halayya ɗinnan ta kunshi kyautata halayya tsakaninka da ubangijinka ka kyautata halayya tsakaninka da Allah da zamana dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya labarta ka gaskata da wannan kuma dukkan hukunce-hukuncen da ya baka ya yi umarce ka da shi kana kokarin ka dabbaka shi ka aiwatar da shi a rayuwarka sannan kuma idan Allah ya jarrabe ka da wata jarraba to ka yi haƙuri ka jure wannan duk yana daga cikin kyakkyawar mu'amala tare da Allah subhanahu wata'ala ka yi mu'amala tare da mutane mu'amalar ka da mutane shine ta zama ka gina ta akan wata ka'ida da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika min al-khair ka so wa mutane irin alherin da kake so wa kanka ka so ai ka so yi wa mutane abin da kake so su ma su yi maka wa an ta'ti wa an ta'ti an-nas ma tuhibbu an yu'ta an an ya'tu lak ka zo wa mutane da abin da kake so su ma su ma su zo maka da shi ba ka yi abin da kai idan an maka za ka ji ciwo ba amma kai wa mutane to idan ka gina mu'amalar ka da wannan to babu shakka wannan kana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake so kuma kana daga cikin waɗanda za su samu sannan ta goma shi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa mutum ya ɗabi'antu da kyakkyawar ɗabi'a tare da mutane kamar yadda ya zo cikin hadisin tirmidhi wanda abu zar al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu garwaito ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ittaqillaha haythu ma kunt ka ji tsoron Allah a duk inda kake ka ji tsoron Allah a duk inda kake wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha idan kai abu mara kyau i maza maza kai mai kyau dan ya shafe wancan mara kyau aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin yayin da kaga cewa shedan ya ja ka ka zame ka aikata abin da ba daidai ba yi maza maza ka yi kokarin aikata abu mai kyau sai ya shafe wannan mummunan aikin da shi ne wato sayyi'atun hasana tamwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kai wa mutane mu'amala da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar mu'amala saboda haka kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar mu'amala wanda su ne suka gina wannan al'umma su ne za suka ba mu wannan al'umma ɗaukakar da ta samu to kuma su ne za su dawo da wannan al'umma ɗaukakarta idan ana so al'umma ta samu ci gaba ta samu nagarta ta samu zaman lafiya to sai an assasa kyawawan ɗabi'u a cikin zukata an assasa wa matasa kyawawan ɗabi'u sun sifantu da kyawawan ɗabi'u sun sifantu da gaskiya sun sifantu da amana sun sifantu da tsoron Allah sun sifantu da cika alkawari sun sifantu da san ilimi sun sifantu da san su amfanar da wani da girmama manya girmama iyaye girmama malaman su girmama shugabannin su waɗannan sifofi ya zama an dasa su a cikin zukata masasa an dasa su a cikin zukatan yan mata su zama masu kunya masu kame kai babu abin da yake ɗaukaka darajar mace irin kunya wanda shi ne abin da Allah subhanahu wata'ala ya yabi 'ya'yan wato ɗaya daga cikin matan wato ɗaya daga cikin waɗanda annabi musa alaihissalam ya aura matar annabin Allah Allah tashi ba mu sifarta ba a faɗi kowace sifa daga cikin sifofinta ba sai sifar kuyya lati waja'atu ihdahuma tamshi ala istihya ɗaya daga cikin su ta zo masa tana tafiya cikin kunya wannan sifa ba komai yasa Allah ya ware ta ba cikin sifofin da ita wannan baiwar Allah ta sifanta da ita sai dan kasancewar babu wani abu da ya kamata a ce mace ta sifanta da shi kamar kunya ita ce alamun cikar ɗabi'arta ta kowane nafiya amma idan ya zama na mata babu kunya tare da su idan su ya buɗe wai ana cewa zamani babu wani zamani lalacewar zuciya ce taɓarɓarewar halayya ce lalacewar tarbiyya ce iyaye ba su tsaya da tarbiyya ba shugabanni ba su tsaya da tarbiyya ba ba a tsaya wajen cusa tarbiyya cikin al'umma ba to babu shakka idan wannan ta samu to alama ce ta tabarbarewar akwai wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da Allah subhanahu wataala ya so ya so wato halaka bani Isra'ila da lalacewar al'umma banu Isra'il sai aka fara ta kan mata sai zama da matan su sun rika yin wasu dogayen takalma wanda alama ce ta rashin kunya a lokacin to yayin da aka ga cewa rashin kunya ya wuce cikin ma matasa maza har ya shiga cikin 'yan mata to alama ce ta cewa wannan al'umma tana dosar hanyar da za ta gama da kanta gaba daya kuma duk yadda aka so a taso da wannan al'umma ba za ta taso ba ashe kaga yana da kyau a ce shugabanni sun tsaya wajen su ga cewa sun tabbatar da tarbiyya a cikin al'umma kuma sun yi kokari su ga cewa wannan tarbiyyar ita ce ake yayata ta ita ce ake yada ta kada a yada wani abin da yake sabanin haka yayin da za a yada abin da yake sabanin kunya da mutunci da kame kai to alama ce ta rushewar al'umma alama ce ta cewa dukkan wani abin da ake so a gina na alkhairi cikin wani al'umma ba zai tsaya ba saboda haka sai an tsaya da wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi saboda shi kuma yayi tanana tashi a hadisansa daban-daban hadisan da muka kawo anan kaɗan ne daga cikin hadisai masu ɗimbin yawa da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi batun kyawawan ɗabi'u ya yi batun kyawawan halayya wanda su ne alamar wato wannan al'umma idan wannan al'umma ta saki ɗabi'a na ƙwarai to ta saki ɗabi'u da halaye na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wafdu abdul qais suka zo akwai wanda ake cewa al-ashaj annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yake cewa inna fika khaslataini inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluhu kana da wasu ɗabi'u guda biyu masu kyau da Allah da manzansa suke son su ce kana da juriya kana da bin abu sannu da alhilm wal'anat kana da juriya kuma kana bin abu sannu sannu yake cewa ya rasulallah wannan ɗabi'a ce da daman can ni an halicce ni ne da ita ko ku koya na yi annabi sallallahu alaihi ce allah ne halicce ka da su ya ce to na gode allah da ya halicce ni da wannan wannan yana nuna maka cewa ana halittar mutum da kyakkyawar ɗabi'a kuma ana koyan kyakkyawar ɗabi'a idan ma mutum allah bai halicce shi da wannan ba to yana iya ya koya ya zama ya sifantu da waɗannan sifofi Allah subhanahu wata'ala kai mana gamtakatar ubangiji subhanahu wata'ala ka cusa ainihin kyakkyawar tarbiya a cikin wannan al'umma ubangiji ka cire mana dukkan wasu miyagun halaye da dukkan wasu munana ka takaita mana su ka karanta mana su Allah subhanahu wata'ala ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmi waɗannan fitintunu da suke damun musulmi a ko'ina suke damun mu a nan ƙasa suke damun sauran musulmi a ƙasashe kamar Siriya da Iraki da ainihin falastin da sauran kasashen musulmi da ake ta kisan kiyashi ga musulmi da mu ma nan da ake ta kashe-kashe a wasu nahiyoyi na ƙasar nan Allah subhanahu wataala ka kama na ƙarshen su ubangiji ka mana tallafi da agajin ku ba da agajin ka ba dan halin mu ba ba dan halin mu ba ubangiji da ludufin ka da rahmarka ubangiji ka dube mu da ludufin ka da rahmarka Allah subhanahu wataala ya ba mu arziki mai amfani ya ba mu arziki mai amfani Allah ya ba mu arziki mai amfani Allah subhanahu wataala ya sanya shugabannin su zama masu tsaye da adalci masu tsaye da gaskiya masu tsaye da kinsa tarbiya da amana a cikin zukatan mutane ubangiji subhanahu wataala mu kuma Allah ka ba mu hakuri da juriya wajen yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين